إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka bulugul maram tare da sharhi na subul salam yau muna sha hudu da watan biyar jimadar ula hijirar manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai ashirin da takwas sha ɗaya watan sha ɗaya miladiya na da dubu biyu da ashirin da uku har yau muna cikin babu tarhibi min masawi ila akhlaq inda muka tsaya akan hadisi na dubu da dari hudu da takwas wanda ke cikin wannan babin hadisi na goma sha biyu hadisin abu huraira radiyallahu anhu inda mana yake cewa wa anhu radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulallahi ausini sallallahu alaihi wasallam قال لا تغضب فردد مرارا وقال لا تغضب أخرجه البخاري bayanin wannan hadisi ya gabata za mu tashi akan hadisin khawla قال المؤلف رحمه الله وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق ولهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري an samu wannan hadisi daga kaula mutumniyar madina wadda yarda Allah ta ƙara tabbata gare ta ta ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle akwai wasu mutane wanda suke rubda ciki su kutsa cikin dukiya Allah maɗaukaki ba tare da haƙƙi ba falahumun naru yawon kiyama suna da wuta wutar jahannama ranar kiyama wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi kamar bayan imam sunani rahimahullah ya kawo wannan hadisi sai ce alhadithu dalilun ala annahu yahrumu ala man lam yastahiqqa shay'an min mali llahi bi alla yakuna min almasarifi allati ayyanaha Allah ta'ala an ya'khudhahu wa yatamallaka yake cewa wannan hadisi dalili ne a cewa na haramta ga dukkan wanda bai cancanci ba wani abu na dukiya Allah maɗaukaki ba haƙƙin shi ba ne ba, bai kasance ba daga wa'anda suka za a ba wannan dukiya, misali in zakka ce ko kuma wani abu daga cikin Betulmal ba su da haƙƙi a ciki, wanda Allah maɗaukaki ya ce wannan haƙƙi nasu ne a basu. kuma suka ɗauki wannan dukiya to bai halitta ba su ɗauke ta. Wai ta mallaka halo bai halitta ba mutum ya mallaki wannan dukiya. Wa anna zalika min al-ma'asi al-mujibatu lin-nar cewa irin wannan tabi'a irin wannan sata da rubda ciki da handama da dukiya al'umma to na daga cikin manya-manyan sabo wanda za su wajabtaswa mutum wuta. قال وفي قوله يتخوضون فدما زال صلى الله عليه وسلم da yace takhawwaduna suna kutsawa suna huce gona da iri dalalatun ala annahu yukbahu tawassu'uhum min akwai nuni akan cewa an yi kyaman mutum yau huce gona da iri a ciki ziyadatan alama yahtajuna bugo da kare a bisa abin da suke bukata wai ko da wanda yake da haƙƙi ne akan wannan dukiya to bai dace ba ya ɗauki hiyar da abin da bukatar shi ce duba ka ga irin rayuwar da ake ciki yanzu mutum ne dukiya ta al'umma ce zai sata miliyarori wanda jikokin jikokin jikokin shi masu sun barta shi dai ba bukatar shi ba to wannan na daga cikin manya-manyan sabo wanda Allah madaukaki zai wa ma'abocin wannan azaba ta wuta qala fa in kanu min wilatil amwali in sun kasance daga wa'anda suke da ikon dukiya wanda aka sa dukiya al'umma a hannunsu, ubi halahun kadra ma ya tajunahu, an halitta musu gwalgwadon abin da suke bukata shi, shi ma idan ba a yanke musu ba albashi. Amma an tsaga musu albashi ga albashin mutum a wata to daidai da dala ko biye baya da haƙƙin da zai daɗa akan wannan albashi. Li anfusihim min ghairi ziyadatin وقد تقدم من الكلام في ذلك ما yace kuma magana akan wannan ta gabata cikin wata taba'a minkin wannan za'ida ce hadisin Abu Dharr malami mai take tahrimu zulm haramcin zalunci zalunci haramun ne kowane iri قال وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا an samu wani hadisi daga Abu Zar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi daga annabi wanda tsirayen Allah da amince su ƙara tabbata a gare shi daga abin da ya rawaito daga ubangijin shi Allah mai girma da buwaya wannan na nau'i ne na hadisul qudsi qala ya ibadi Allah na cewa ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ina haramtar da zalunci a kaina wa ja'altuhu bainakum muharrama kuma na sanya shi haramun ne tsakaninku fala tazalamu kada ku saki ku yi zalunci akwai nau'i na mufa'ala kan wancan ya zalunci wancan wancan ma ya zalunci wancan kaku yi haka nan akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi malin da yace qala an rabbihi azza wa jalla min al ahadith al qudsiyati qala rabb tabaraka wa ta'ala na daga nau'i hallau na salo na hadisin qudsi manzala sallallahu alaihi wasallam yace yace qala rabb tabaraka wa ta'ala ubangiji wanda albarkacin shi suka waye ta wa ta'ala ya daukaka ya ce يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وأخبر بأنه لا يفعله في كتابه بقوله kuma Allah ya ba da labari a kan cewa Allah bayya zalunci a kalkashin fadarshi a cikin alkur'ani mai girma wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka bai kasance ba mai zalunci nan ya zo da siga ta mubalaga amma ana nihinta zaluncin ba wai Allah bayya zalunci komin kankanin shi waja'altu bainakum muharrama fala tazalamu qala at-tahrimu lughatan al-man'u 'an shay tahrim kin nan a cikin halshi na larabci shine hana wani abu wa shar'an ma yastahiqqu fa'iluhu al-iqab kuma a shar'ance in an ce wannan haramun ne abinda wanda ya aikata shi ya cancanci a mai ukuba a mai azaba ko haddi ko abin da ya kama da haka. Wannan a nan duniya kuma a lahira Allah ya kama shi da azaba. Kala wa haza ghairu sahihu iradatuhu fi haƙƙihi ta'ala. Wannan kuma sai kasance munha a nan ta zalunci bai dace ba a haƙƙin Allah maɗaukaki. بل المراد به أنه تعالى منزه مقدس عن الظلم بل بريء منها أن Allah maɗaukaki ya tsarkaka daga zalunci wa utlika alaihi lafza lafzu tahrim li mushabahatihi al-mamnu' bi jami' adam shay malan yace an ambace shi anan da lafazin haramci domin yayi kamanceceniya da abin da ya zamanto hananne ne ga haƙƙi da haƙƙin Allah madaukaki bi jami' adam shay saboda sun hada munuwa ta rishin abin wa zulmu mustahilun fi haqqihi ta'ala yanan zalunci abu ne wanda bayyayuwa a haƙƙin Allah mai girma li anna zulma fi urfin lughati at-tasarruf fi ghairi al-mulk domin zalunci a salo abinda aka saba a harshe na larabci juyar da abinda abin jujjuya ko al'amarin ba a cikin mulkin mutum ba mutum ya ɗau wani abu ya yi amfani da shi ba tare da cewa ya mallake shi ba wannan sai a ce zalunci aw mujawazatul hadd ko kuma mutum ya tsallaka iyaka shi ma wannan nau'i ne na zalunci wa kilahuma muhalun fi haqqillahi ta'ala kuma dukkan wannan biyu abu ne wanda bai yayuwa baya dacewa kuma bayyayuwa a cikin haƙƙin Allah madaukaki li'annahu al-maliku lil'alam kulli domin Allah shine mamallakin duniya wannan gaba daya nan babu zancen Allah ya zalunci al-mutasarrifu bi sultanihi fi dikkihi wa jullihi wanda Allah madaukaki shine mai jujjuyawa a cikin ikon shi karamin shi da babban shi wa kauluhu faɗan manzon Allah da yace fala tazalamu kada ku yi zalunci kada ku zalunci junanku takidu li qawlihi wannan karfafa magana shi ne da yace waja'altuhu bainakum muharrama na sanya shi haramun ne tsakaninku wa zulmu qabihun aqlan zalunci abu ne wanda a hankalce ma abin kyama ne baya da kyau akarrahu shari'u kuma abinda shari'a ta tabbatar da shi ko mai shar'antawa shine Allah ko manzo suka tabbatar da wannan wa zadahu qubhan kuma aka suka dada mishi ko yi dada mishi muni wa tawadda wa tawa'ada alaihi bil azab kuma Allah madaukaki yawa ma'abucin shi narkon azaba alqawli na azaba wa qala wa qad khaba man hamala zulma Allah madaukaki yace tabbat wanda ya ɗauki zalunci wanda ya tahi da zalunci to ya taɓe gobe kiyama wannan zulmi in zulmi ne na shirka na kafirci ko zulmi ne zalunci ne na sabo ko zalunci ne na tsakanin tsakanin abiban halitta wanda ya tahi da zalunci ya tahi lahira to tabbata ya taɓe wa gairuhu da wani shi إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها نعم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه أن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه فقد بهت أخرجه أخرجه مسلم وانا حديثي عن سميش دقى أبو هريرة حديث دا إمام الصنعاني يمي تاكيد الغيبة وتغليظ النهي عنها yi da mutum kuma da kabrara hani a game da ita. Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, ya samu wani hadisi daga manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi ya ce, Ataduruna malghiba, kun san menene yi da mutum? Kalu, sahabai suka ce Allahu wa Rasuluhu alam. Allah da manzan shi su ne mafi sani, kuma wannan ladabi ne na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da manzo sallallahu alaihi wasallam ko da sun san abu idan ya tambaye su ba sa cewa sun sani dalilin la'alla ya kasance akwai wani sabon hukunci ko neman fa'ida daban ko dogon bayani sai su mai da al'amarin sani ya zuwa ga Allah da manzo qala dhikruka akhaka bima yakra yi da mutum shine ka ambaci dan uwanka musulmi da abin da yake kyama inda bayya so kuma bayyanan ka faɗi wannan abin da ya aikata ko yayi ko halittar shi in dai in ka faɗi zai kyamaci abin to wannan kayi da shi ne kaila a fara'aita in kana fi akhi ma aqul wani sahabi ya tambaya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni labari idan abin da na faɗi game da dan uwana haka nan ne na tare da shi qala in kana fihi ma taqulu faqad tabta idan ya kasance abin da ka faɗi game da shi to tabbat kayi da shi wa illam yakun fihi faqad bahatta in kuma babu baya da alaka da abin da ka faɗi tare da shi to tabbat ka mai kiran ƙarya ka mai buhtan qala akhrajahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi bayan imamu sunani rahimahullah ya kawo wannan hadisi yake cewa wa illam yakun faqad bahatta bi fatihi al-muwahhada wa fatihi al-ha bahattahu kinna kawa ba fataha muwahhada wa fatihi al-ha kuma hakin shi ma ka mai fataha min al-buhtan an same shi ne daga buhtan kiran ƙarya قال أخرجه مسلم الحديث كأنه سيق لتفسير الغيبة المذكورة في قوله تعالى malam yake cewa wannan hadisi kai ka ce an kawo shi ne an koro shi domin ya yi tafsirin abin da ya zo a cikin fada Allah maɗaukaki da ya ce wala ya ba'dukum ba'da Allah maɗaukaki ce kadda yankin shashenku ya yi da shashe wa dallal hadithu ala haqiqatil ghibati kuma wannan hadisi yayi nuni a bisa takamaiman menene yi da mutum qala fi nihaya ya zo a cikin nihayatul gharib hiya an tadhkura al insana fi fi ghaibatihi bisu shine ka ambaci wani mutum a lokacin da bayyanan da wani mummunan abu wa in kana fihi ko da dai wannan abu tare da shi ne in dai bayyanan ka ambace shi da munona to wannan kai da shi قال النووي إمام النووي رحمه الله يفدي أتكي أذكار في الأذكار تبعا للغزالي يابي رأي إمام الغزالي ذكر المرء بما يكره سواء كان في بدني في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به ذكر سوء سواء ذكر باللفظ أو بالرمز أو بالإشارة إمام النووي يتي يدا متun shine ka ambaci mutum da abin da yake kyama ko da dai a jikin shi ne wata al'amari na halittar shi ko a jikin shi ko game da addinin shi ko game da duniyar shi ko game da karan kan shi ko game da halin shi ko game da halittar shi ko game da dukiyar shi ko game da ɗan shi ko game da mahaifin shi ko matar shi ko mai mai hidima ko harakar shi yanda yake tahiya ko abin da ya kama da haka ko kuma sakin huskar shi ko gintse huskar shi ko kuma abin da yake da alaka da wani ambato ko wani abu daban wanda yake da ambato na mummuna duba ka ga dukkan wannan in ka faɗi mutum da anihin munana shi to kayi da shi sawa'un zukira bil lafz wannan ka faɗi da baki ne da lafazi aw bil ramz ko kuma ishara kai kai nuni aw bil isharati bil ramzi ko ko wani hoto ne kai misali ka kwatanta ga yanda yake aw bil isharati ko kuma da nuni ka nuna misali in gajere ne ka yi haka ka sassabto ai gajere ne in dogo ne ka daga hannunka sama ka ce ai dogo ne duka wannan nau'i ne na yi da shi qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya faɗi a cikin al-azkar wa min zalika at-ta'ridu fi kalamin musannifina ka qawlihim qala man yadda'i al-ilma haka nan at-ta'rid ka bujuro da magana amma a kaikaice ga abin da kake nihi baka faɗi ƙarara habaici masha Allah shine ta'arid da habaici kamar yanda ma'abuta ilimi masu littattafai wanda suke wallaha littahi za su ce qala man yadda'i ilma wai wanda yake kirarin ilimi ya ce aw ba'du man yansab man yansabu ila ila salah yunsabu ila salah ko kuma wani shashen wanda ake dangana shi zuwa nagarta a ce nagartacce ne shi aw nahwa zalik ko abin da ya kama da haka mimma yufhimu sami'a almurada bi wanda za a fahimtar da mai saurare munuha abin shi da ya ji ya san abin da ake nihi to wannan ma ana lissafa shi kan cewa nau'i ne na yi da mutum wa minhu qawluhum inda zikrihi na daga misalin wannan faɗarsu lokacin da zai ambaci mutum sai ce Allahu yu'afina Allah kiyaye Allah ya warkar da mu in ya ambaci mutum ya ambaci halin shi ce Allah ya kiyaye Allahu ya tubu alaina Allah ya mana gafara nas'alullah salama muna neman kubuta daga wajen Allah madaukaki duka wannan nau'i ne na ta'arid wa nahwa zalika da makamanta wannan fa kullu zalika min al-ghibati bala yace wannan dukkan shi na daga nau'i ne da mutum wa fi qawlihi dhikruka akhaka bima yakrah Zala sallallahu Alaihi wasallama da ya ce shi ne ambatan ɗan uwanka da abin da yake ki, shamilun li zikrihi fi ghaibatihi au hadratihi. Malam suka ce wannan magana ta ƙumshi mutum ya ambaci wannan abin da mutum yake ƙyama yake ƙyama a lokacin da bayyanan ko kuma iyanan ma a zamne. Wa ila hadha zahaba ta'ifatun ya zuwa wannan ra'ayi ne wasu malamai suka ta yi. ويكون الحديث بيانا لمعناها الشرعي sai zamanto wannan hadisi bayani ne na ma'anar yi da mutum a shar'ance wa amma ma'anahu lugatan ma'anaha lugatan amma game da ma'anar yi da mutum alghiba a halshi na laraba na larabci fashtiqaquha min alghaib yadullu ala annaha la takunu illa fil ghaiba kina an cirato ta ne daga alghaib abinda bayyana ya faku kuma wannan na nuni a bisa kan cewa batta kasancewa sai in mutum bayyana warajjaha jama'atun anna ma'anaha shar'i muwafiq muwafiqun li ma'anaha al-lughawi wasu mutane mafi yawancin malamai suka rinjayar da cewa wannan ma'ana ta halshi na larabci ta luga na luga ya dace da ma'anar shi ta shari'a kinan shine ka ambaci mutum idan bayyana in ka ambace shi nau'i ne na cin mutunci in iya nan amma ba a ce ba ka yi da shi yi da mutum sai a lokacin da bayana warawau fi zalika hadithan musnadan musnidan ila nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma karihtu an tuwajiha bihi akhaka fa huwa ghaiba suka kawo hadisi suka dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine suka ce ma karihtu abinda ne kyama abinda zaka fuskanci dan uwanka da shi alhali bayyana fa yakunu hadha in sabata mukhassisan li hadisi abi huraira kina in wannan hadisi ya tabbata sai zamanto ya iyakance ya keɓantar da hadisin abu huraira cewa sai in bayyanan وتفاسير العلماء دالة على هذا ففسرها بعضهم بقوله ذكر الغيب بظاهر الغيب idan sai zamanto tafsirin malamai sun yi nuni akan wannan tafsiri musamman ma akwai wanda suka fassara da wannan gibakin zikirul aibi afwan can mun ce gaib zikirul aibi ambatan aibin mutum bi zaharil ghaibi a lokacin da bayyana a ɓoye. Wa akharu bi qawlihi wani kuma ya fassara cewa hiya an tadhkura al-insana min khalqi min khalfihi bisu shine ka ambaci wani mutum a bayan shi da mummuna abu wa in kana fihi diddaci ko da dai wannan abu na tare da shi malam yace na'am zikrul ghaibi fil wajhi haramun ambatan wani aibi a gaban mutum haramun ne lima fihi min al'aza domin a cikin shi akwai cutarsuwa wa in lam yakun ghibatan ko da dai bai kasance yi da mutum ba to wannan haramun ne ka ambace aibin mutum iya ta iya nan kusa iya tare da kai wa fi qawlihi akhaka cikin fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace dan uwanka ai akhuddin ana nihin dan uwa na addini dalilun ala anna ghairal mu'mini tajuzu ghaibatu ghibatu kenan in ba banda kuma bayan mumini wanda ba mumini ba to ya halitta kai da shi wa taqaddama al-kalamu fi dhalika ma la yace kuma bayanin wannan ya riga ya gabata qala ibn al-munzir ibn al-munzir rahimahullah yake cewa fil hadith dalilun ala anna man laysa bi akhin kal yahudi wan nasrani wa sa'ir ahli al-millal wa man qad akhrajathu liman يغتاب لأنه إذا كان أخاه فالأولى أنه عليه alhannu alai malai ke cewa kenan wanda ba mumini ba ya halitta ka yi da shi misali wanda dan uwa wanda ba wanda ya zamanto ba dan uwa bane misali bai hude da kirista da sauran wanda suke kan tafarkin wani addini ba na musulunci ba wa man qad akhrajtahu da wanda ka fitar da shi liman yagtabu ga wanda yayi da mutum li'annahu idza kana akahu domin in ya kasance dan uwan shi ne fal aula alhanu alai idan wannan shine ya cancanta tausasa mishi wa tayi masawi'i kuma ya nade munanan abubuwan shi ya ruha mai asiri wa ta'ammulu lima'aibihi kuma wa ta'awwulu lima'aibihi la nashruha bi dhikriha kuma sai yayi tawilin aibobin shi ya ba shi uzuri ba ya yada wannan mugun abin da yake tare da shi ba wafihi qaw wa fi qawlihi cikin fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace bima yakrahu bima yakrah ma yush'iru bi annahu ma yush'iru bihi bi annahu idha kana la yakrahu ma yu'abu bihi ka ahli al-khala'ati wal mujun idan aka san in an ambata bai ya kyama abun, to wannan ba a ɗaukar shi ne, ba a ɗaukar shi yi da mutum, ga wanda suka zamanto masoyan juna, ko kuma wanda suka zamanto daman aikin su kenan, shi kawai bai damu ba don aibata shi da abin da yake kan shi bai damu ba, fai na hula ya kunu ribatan, to wannan bai ya kasancewa yi da mutum. قال وتحريم الغيب وتحريم الغيبة معلوم من الشرع ومتفق عليه haramcin yi da mutum abu ne sananne a shar'ance kuma abu ne wanda dukkan malamai sun hada akan cewa yi da mutum haramun ne wa inna makhtalafa ulama ala hal huwa min as-sagha'ir aw min al-kaba'ir inda aka samu sabani tsakanin malamai ana lissafa yi da mutum daga cikin ƙananan zunubai ko kuma iya daga cikin manya-manyan zunubai tana daga cikin manya-manyan zunubai fa naqala qurtubi rahimahullah al-ijma' ala annaha min al-kaba'ir imamu qurtubi ya kawo haduwar ra'ayin malamai gaba daya akan cewa ana lissahoyi da mutum daga cikin manya-manyan zunubai wa qad istadalla li kibriha min al-hadith thabit kuma ya kawo hujja da cewa wannan zunubi ne manya babba da hadisi wanda ya zama to tabbatacce inna dima'akum wa aradakum wa amwalakum alaikum haram zala sallallahu alaihi wasallam cikin hajjatul wada yake cewa ku sani jinananku haramun ne ku zubda shi haka mutuncinku haramun ne ku zubda mutuncin ku ci mutuncin juna haka dukiyoyinku dukkan wannan haramun ne akan ku ba tare da haƙƙi ba kenan sai zai zamanto yi da mutum cin mutuncin shi ne zub da mashi mutunci ne sai zamanto haramun ne wa zahab al-ghazali wa sahib al-umdati min ash-shafi'iyyah ila annaha min as-saghair imam al-ghazali da sahib al-umda daga shafi'iyya ya suka tai akan cewa na daga cikin ƙananan zunubai sai dai kuma wancan hadisi ya tabbata haka nan ne wa qala al-auza'i rahimahullah lam ara man sarraha annaha min as-saghair ghayruhuma yake cewa imam al-auza'i yace bin ga wasu mutane kuma bayan wa'annan mutane guda biyu wanda suka ce yi da mutum iya daga cikin ƙananan zunubai kenan su suka sabawa dukkan mafi yawancin malamai kuma tabbat wancan ra'ayi na farko shine cikakken ra'ayi ingantacce dalilan dalilai da suka zo qala wa dhahaba al-mahdi ila annaha muhtamilatun bina'an ala anna ma lam yaqta bi kibrihi fa huwa muhtamalun kama taqulu al-mu'tazila Imam Mahdi ya ta yi kan cewa wannan ma'ana tana iya ɗaukar waccan ta ɗauki wannan, domin dukkan abin da ya kawo gini a kan cewa duk abin da ba ambata ba, ba a yanke ba cewa mai babban zunubi ne, to iya iya ɗaukan ma'ana guda biyu, iya iya ɗaukan ƙaramin zunubi ko babban zunubi. Kamar yadda Mu'tazilawa suke cewa, kuma Imamin Zarkashi yake cewa, wal ajabu mimman ya'uddu أكل الميتة كبيرة ولا يعد الغيبة كذلك yace abin mamaki ga wanda yake lissafa cin gawa mataccen abu babban zunubi ne kuma da wanda bayya lissafa yi da mutum zunubi ne mun gane ko yanan babu bambanci abin mamaki dan me kai zaka ce cin mataccen abu haramun ne kuma ka zo ka ce yi da mutum karamin zunubi ne wallahu anzalahuma manzilata akla lahmi adami bayan Allah madaukaki ya bata matsayin matsayin cin naman mutum ai mayitan a mace wala hadithu kuma hadisai fi tahdhir min al-ghibati wasi'atun jiddan dalatun ala shiddati tahrimiha mala yace kuma hadisai masu yawa sun zo a cikin tsawatarwa da yi da mutum suna da yawa wanda suka yi nuni a bisa tsananin haramcin yi da mutum kenan sai zamanto ta an ɗauke ta daga cikin kaba'ir wa alam annahu qad istathna al ulama min al ghibati umuran sitta mala yace ka sani malamai sun hudda sun toge abubuwa guda shidda wanda ba sa lissawa su a cikin yi da mutum al awwalu at-tazallum wanda aka zalunta. Fejuza an ya kula zalunci ya halitta wanda aka zalunta ya kulul mazlumu fulanun zalamani wa aka zamali. Ya halitta ya ce, Wane ya zalunce ne, ya amshi dukiyata, au annahu zalimun ko ce wane a zalimi ne. Walakin idza kana ghairuhu lidhalika shikayatan liman lam liman lahu qudratun ala izalatiha aw takhfifiha wannan kuma walakin idza kana ghayru dhikruhu lidhalika shikayatan sai dai in ya kasance wannan iya hwadi saboda iya kuka da abin da ya mai liman lahu qudratun ala izalatiha ga wanda iya da ikon ya gusar da wannan zalunci aw takhfifiha ko kuma ya sauƙaƙar da wannan zalunci wa daliluhu qawlu hind inda shakayatiha alaihi sallallahu alaihi wasallam min Abi Sufyan kuma ya kawo hujja da maganar da Hind ya Abi Sufyan lokacin da ta kai karan mijinta Abu Sufyan wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min Abi Sufyan innahu rajulun shahi tace ai Abu Sufyan mutum ne maruwaci kwabru gare shi bayya ba mu abin da yake isan mu da ni da iyana bayya ba mu abin da za mu ci mu koshi zan iya ɗauka daga dukiyar shi abin da zai zai ishe mu Azala sallallahu alaihi wasallama ya ce ta ɗauka amma da kyautatawa da ma'ruf kar ta huce gona da iri ta ɗauki abin da zai ishe su kawai kaga wannan ga abin da ta hadi aibi ne ta hadi kuma bayyanan nashi to amma kuma ya tazo ne a matsayin kai ƙara da koke na'am asani abu na biyu الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته zannu qudratahu ala izalati neman taimako a bisa canza abin da ya zamanto mummuna ne wanda baya da kyau misali bi zikrihi liman yazunnu yuzannu qudratuhu ala izalati ga wanda ake zaton iya da iko ya gusar da wannan abu kaga wani mutum iya aikata mummuna abu kuma kaje ka gaya wanda yake da ikon gusa shi to wannan ba a cewa neman taimakon canza abin da ya zama tumunan nan wannan halau ba a cewa kayi da mutum misali mutum ne azzalimi ka san shi ko barawo ne ko musnaci ne duk inda ya nuha sai ya zalunci mutane to wannan babu lahi ka je ka faɗi inda za a iya canza wannan zalunci na shi na'am abu na uku al-istifta'u bincike da neman fatawa bayan ya kula lil mufti misali mutum ya cewa wanda yake neman ya bashi fatawa fulanun zalamani bi kaza fa ma tariqi ila al khalas anhu yace wani ya zalunce ni abu kaza da kaza wata hanya ce wadda zan kubuta da shi da gare shi mun gane ko to wannan ma neman fatawa ne ka samu ka wadu wannan ba a cewa kayi da shi wa daliluhu annahu la لا يعرف لا يعرف الخلاص عما يحرم عليه إلا بذكر ما وقع من dalilin cewa bai san ba hanyar da zai kubuta daga wannan zalunci da aka mai da wanda ya zalunce shi sai ta wannan ambatan aibin wannan babu wata hanya sai ya ambata wannan aibi ya kubuta daga wannan aibi ko zalunci arabi'u wuri ko matsayi na hudu a tahziru lil musulmina min al bi tsawatar da ko neman sanya musulmi su yi taka tsantsan da kadda su rudu da wannan mutum kajarul ruwati wa shuhud kamar yadda malamai suka raunanar da mazajen da suka rawaito hadisi ko kuma wanda suka yi shaida za ka so tari sun ce wani da'ifi ne layyinul hadith da'if awwadda ko wani aukazzab wani makaryaci ne mai kiran karya ne mai kirkira hadisi ne dangana shi na karya zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam na wannan ba a lissafa shi ma daga ko kuma wani shaida yayi shaida amma an san shi makaryaci ne a ce kai ba a yarda ba da shaida wani domin makaryaci ne, wa man ya tasaddaru littadlis, da wanda aikin shi tadlisi, ya ce ya ji daga malami wane alhali bai ji ba, ko ya ba wani malami wata kama wadda mutane ba za su san shi ba. Wal ifta'i ma'a adamin ahliya, da wanda zai ba da fatawa alhali bai dace ba bayar da ilimin da zai ba da fatawa. wannan an ce ya yi hankali to a yi hankali da shi wannan ba yi da shi ba ne ba wa daliluhu ƙauluhu sallallahu alaihi wasallama dalilu wannan faɗan manzala sallallahu alaihi wasallama da ya ce bi isa akul ashirati tir da ɗan uwa wanda ya zamanto munanna wanda baya da daɗin zama wa ƙauluhu wannan kuma aisha radiyallahu anha wani sahabi ya zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shinhuda mai fuska da ya tahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi'sal bi'sa akhul ashirat tir da dan uwa wanda ya zamanto mai mumunan zama wanda baya da dadin zama mai munan hali Aisha radiyallahu anha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ganka wani yazo ta shinhuda mai fuska kuma yanzu ga abin da ka faɗi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi munin mutum wanda Allah maɗaukaki zai mai azaba ranar kiyama mutumin da mugun halin shi zai sa mutane su yarda da shi su sassafta mishi su yi mu'amala da shi saboda kai musu sharri wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama amma muawiyatu fa su'luqun la malala lokacin da wannan tazo neman a wanne za ta arma daga cikin su Abu Sufyan ko kuma Muawiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a game da Muawiya to huwa sa'luku ne mutum ne wanda baya baya da kuɗi talaka ne talak kaga ku ai haka nan ne dan dai ta san abin da yake ciki shi kuma wancan bayya bayya bayya sabke sandan shi daga kawada bugu yake kashi yake badawa نعم وذلك أنها جاءت فاطمة بنت قيس تستأذنه صلى الله عليه وسلم وتستشيره فاطمة يا قيس باين تاكاري إدى تزو تنا نيمان إذن مزالة صلى الله عليه وسلم تنا نيمان شاورش تذكر أنه خطبها معاوية بن أبي سفيان ta ambata Muawiya dan Abi Sufyan ya zo iya neman aurenta wa khatabaha Abu Jahm Abu Jam ya zo neman aurenta, faƙala amma Mu'awiyatu fasa'ulukun lamalala, wa amma Abu Jamin fala ya da'u asahu an atiƙi, abu Mu'awiya dai talaka ne baya da kuɗi. Shi kuma Abu Jam mutum ne wanda bai ya ajiye sandar shi a kafaɗar shi, sun maƙala in kihi fulanan, wata ruwaya Usama, ki auruwa ne, ya ba ta shawara, kinan dukkan biyun ba wanda manzala sallallahu alaihi wasallam bai ba ta shawara ba ta aure su domin kowanne ga matsalar shi amma sai ba ta shawara ga wanda ya kamata ta aura alhamis kenan mutum aka zo aka mutum ya zo wani dan Allah wani ya zo neman iyata yaya halin shi yake baka da haƙƙi ka ɓoye halin shi faɗa mishi gaskiya ga yanda halin shi yake in ya auratar mishi falillahi alhamdu in kuma bai aura kai dai nasiha ce ya zo ya neme ka kuma ka bada ta. Alhamis abu na biyar zikiru man hajara bilfiski au bilbida'ati kal makasina wa zawil wilayati albatila fi zuzu zikiruhum bima yuhajaruna bihi duna ghairi وتقدم دليل في حديث آه ذكر الفاجر ذكر آه اذكر الفاجر shine ambatan wanda aka kauracewa dalilin fasikancin shi ko bid'a shi da ko kuma wanda yake da wani shugabanci na zalunci na ƙarya babu laihika ambata da gwalgwadon abin da za a kaurace musu ba, ba waninsu ba, kuma wannan malam ya ce dalili ya riga ya gabata da wannan misali uzkurul fajira ko ambaci fajiri. Asadis na ƙarshe na shidda a ta'arifu bi shaksi neman sanar da mutum bi mafihi min al'aibi da abin da ke tare da shi na aibi, kal'a'awari kamar mai ido guda, awil a'araj ko gurgu, awil a'amash ko kuma mai dindimi wanda baya gani da kyau wala yuradu bihi naqsuhu wa ghaibatu kuma ba wai iya nihin iyaye ya kaskantar da shi ko ya nihi yayi da shi ne wa jama'a ha ibn abi sharif ibn abi sharif ya tattara wannan a cikin wannan baiti الذم ليس بغيبة بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستخف مستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر kenan wannan abubuwa guda biyu guda shidda ibn abi sharif ya tattara su a cikin wannan baiti guda biyu azammu zargi laisa bi ghibatin fi sittatin ba yi da mutum bane a cikin abubuwa guda shidda mutazallam mutazallim afwan wanda aka zalunta mutazallam wa mu'arrifin da wanda yake neman sanar da wani abu wa muhazzirin da wanda yake tsawatar da wani abu wa muzhirin fiskan da wanda yake bayyana fasikanci wa mustaftin da wanda yake neman fatawa wa man talaba al'i'anata fi izalati munkari da wanda ya nemi taimakekke ya nemi taimako a bisa gusar da abin da ya zamanto munanna ne wanda baya da kyau kan wannan gaba ce malam ya tsaya abinda muka hadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk